أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullahi yawan musulmi a wasu girma masu albarka barkan mu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar lahadi yau muna sha biyar ga watan al-muharram wata na ɗaya a cikin jerin watannin musulunci jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da bin makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miliyari isa ɗan maryam alaihi wassalam muna ƙara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda shi ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya sake ba mu damar ikon haɗuwa domin ci gaba da wannan daura mai albarka wadda aka buɗa a jiya eh, ranar asabar kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine zama na biyu kuma wanda zai kasance shine darasi na uku insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan daura da ake gabatarwa dangane da littafin muzakkira mufasara fi lugati wasam ma'ana dangane da ilimi wanda yake na tasiri ko kuma dangane da ilimin sa abinda muke fata Allah subhanahu wata'ala ya kara mana jagoranci ya kara yalwata kirjin malam akan gabatar mana da gwalagwalan da suke da alaƙa da wannan ilimi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ɗauka da mu da ku duka Allah subhanahu wataala ya kara mana kamar ikhlasi da jajircewa da kuma himma madaukakiya sun Allah ya tabbatar da dukkan mu ya kara tabbatar da mu akan neman ilimi da karantarwa har ya zuwa mu da shi subhanahu wataala insha Allah ba tare da tsawaitawa ba za mu gabatar da abin magana da mana to na bala tafaddal mashkuran ba'du تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما يد مال سليمان يقباتر تيوى أنفار دورة أجيا موسى مدرسي بيو a yau shi ne zamanmu na biyu kuma darasi na uku wanda insha Allah ta'ala yau muna son a samu darasi ko guda uku biyu na san dai kafin sallah ɗayan kuma sai bayan sallah ga dukkan alamu so wannan littafi saboda muhimmancinsa muzakkira mukhtasara fil lughati was sarf kuka ga ya kamata a karantar da wannan littafin kuma wannan ilmi ne wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske kun san muna da wata matsala shine muna son mu yi nasara amma ba ma son mu kama hanyar nasara da yawa daga cikin ɗalibai suna son su ga kansu suna aiki na da'awa suna karantarwa amma bayyuwa ka yi da'awa bayyuwa ka karantar ba kai karatu ba to sai mutum ya ja da baya wajen karatu sai ga ya makan shi kamar wata hikima ce lokacin da ya zo lokacin gabatarwa bai kware ba sai matsaloli su biyu baya to ya kamata mutum ya nisanci irin waɗannan ababe Allah ya taimake mu ba za mu tsawaita bayani ba a jiya mun tsaya a safha ta wato 18 kenan a wajen waznul mazid nan muka tsaya a yau nan za mu tashi da izinin Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya waznul mazid wazn shine ma'auni jiya mun yi bayani ma'auni na ilmu sarf almazid wanda aka ƙara ma jiya mun yi maganar suna ko fi'ili wanda asalin harufansa dukkan suna asali ne a yau kuma za mu yi bayani za mu tashi ne akan wanda an ƙara masa akan harufansa shine mazid daga zada yazidu ziyarata ko ba haka ba yau mana ƙulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid abin da yasa muke bada misalai da alqur'ani saboda kalimar idan ka ji ta cikin nassi za ta fi shiga cikin kwakwalwarka ta tabbata da izinin Allah malam yace az-ziyadatu an gane ko imma an takuna bit tad'if shi ƙari ana yin shi ne bit tad'if in an ce tad'if asalin shi da hausa lillimkawa ko riban yawa ma'ana a yi shadda wannan shadda da muke ce ma shadda to shi ne tadda'if au bi ziyadati harfin min ahrufin ziyada ko ko a ƙara harafi daga cikin harufa na ziyada shi kan shi tadda'ifikin harafin ne aka ƙara yanzu in nice misali ƙala ko mu ɗauki karuma mutum mai daraja ya samu ƙima kenan ya zama mai karamci in ce karrama shaddan nan da na yi ra'un ɗin ce sake mai maitawa shi yasa ta ta'ifikin shi kashe ƙarin harafi ne amma abin da sa suke fitar da shi daga cikin wannan saboda shi alama za a iya saka mishi su ko ɗancan harufan za ka gan su a fili shi yasa sai a ce maka بالتضعيف أو بزيادة حرف من أحرف الزيادة حرفا زيادة حرفا نقود أقوما galibi waɗanda su ne ake ziyada da su ba a kawo su nan ba amma za mu faɗe su saboda amfanin mai karatu sunansu ko yadda ake hada su sa'altumuniha sa'altumuniha sinun alhamza lamun ta'un mimun wawun nunun ya'un ha'un hamzatu waslin ha waɗanda su ne ahrufus ziyada da su ne ake ƙara ma wata kalima amma wannan za mu iya cewa galibi a cikin ƙa'ida yana yiwuwa a samu wani ƙari ba da waɗannan ba amma wannan ƙarin ba ƙari bane wanda yake yawan maimaituwa sai can ba a rasa ba fa yusamma shar yuhfaz wala yuqasu alayhi mun gane wannan da kyau malam yace to idza kanat az-ziyadatu bit-tad'ifi du'ifat min al-mizan idan ƙarin da aka yi na tad'ifi ne wanda aka ribanya aka sanya shadda to za a riɓanya a cikin mizani ma yi ƙabilul harfa almuda'afa min alkalimatil mauzuna za a sanya shadda akan harafin da yake daidai da kalimar da aka sanya ma shadda misali ya ce fawaznu nahu kenan wazani na nahu misalin ya kamata ya ce nahu wadda kalimata waznu sai ta batar da ɗalibi fawazno nahu kaga sai ya batar da ɗalibi amma da ya ce nahu ya isa an gani ko ko fawazno kalimatin atiya nahu sai ka gani to amma mai rubutu galibi wani lokaci shi malami idan yana rubutu ko yana bayani wani lokacin yana sa tsammanin duka mutane suna iya fahimta abin da yake cewa saboda mustawan ba ɗaya ba ne shi yasa wani lokacin wani abu in ka faɗa kaga yana da nauyi sai ka dawo ka yi shara don wani lokaci mutane kawai ba za su fahimci kake sun kace ba haddaba kun ga fa'ala ne to yanka ce fa'ala zalunkin nan da take da shadda ita ce take muqabila da harafin da za a yi ma shadda na ainu fa'ala haddaba to wannan zalun ita take muqabala da harafin da aka sanya ma shadda fa'ala to yadda zalun take da shadda haka za ainun za a yi mata shadda ma yi ƙabilu filmiza menene ma'anar hazzaba shi ne tacewa hazzaba yi hazzib an gane ku imamun nawawi yana da littafi tahdibul lugha sannan ibn hajar al-asqalani yana da at-tahdib tace urwat adillai da waɗanda ba su abin gaba ina fata fahimci za ku gari akwai littattafai in an ce tahdibi ne da larabci da haba ba ta ce karrama shi ko mutuntawa girmamawa Allah ce wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila qarraba ya kusantu da abu galibi idan fi'ili bai da shadda in asalinsa bai da shadda sai ku ga wani lokaci bai yi ta'addi ba lazimi ne an ce lazimi shine fi'ilin da bai da wanda maf'ulun bihi wanda aikin ya fada akan shi qaruba ya kusanto shi da kanshi qarraba an kusanto da shi karuma mutum ne mai daraja mai mutunci karrama an mutunta shi qarraba Allah ce fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulu to wannan shi sai kuma wa waznu nahu wazanin misalin jalbaba kaga shi ba shadda akai ba jalbaba qardada shamlala sai a ce fa'lala kaga shi ba ce fa'ala ba an gane ko saboda shi nan harafi ne aka ƙara jalba ba a can ƙarshe da aka ƙara harafi ƙar da da dalun biyu ne sham la la mun fahimci wannan da kyau to shi wannan fa'alala mine ne jalbaba asalin jilbab ita ce riga ko abin da ke suturta ɗan adam an gane ko hijabin da mata suke sawa ko kuma doguwar riga wanda mata suke sawa duka ana kiranta jalbab shi yasa sai suka ce to ai jalbab saboda shine intishari a kasashen larabawa abin nan jalbabul mar'atul muslima in ban manta ba Sheikh Nasiruddin Albani da littafi sai sa jalbab al mar'al muslima to da yake akwai shubha wasu sai to ai jalbab doguwar riga ce malamin yake nufi da ya sake buga littafin sai sa hijabul mar'atul muslima an gane ko to jalbab da doguwar riga ko hijabi sannan kuma jalbab in namiji ne za a ce babbar riga ko kuma bahaushe ya fi gane ka ce alkyabba yan an ce alkyabba to bahaushe ya fi gane wani to jalbabahu ya sanya mishi alkyabba na fata abincin ko ko jalbabata ta sanya mata hijabi ƙar dada nan ya kawo kardada don ka samu fa'alala amma asilin shi kardadun ne ina fata an fahimci ne shi kardad wani dutse ne an gane ko kamar an samu babban dutse ana kiran shi kardadun ka kusan da an ce abu kardadun da ya cancanta ya zan dutse ko ba haka ba saboda da jin kardadun kasa akwai karfi waɗansu kuma suka ce ƙasa ce wadda take mai tauri sannan kuma akwai ɗan tudu al-murtafa min al-ard ƙasa ce tana da ɗan tudu ta daidaita sannan kuma tana da ɗan tudu kaɗan almuhimmu dai ko ka ce dutse ko ka ce tudu ko ka ce ƙasa fako duka in ka fassara zai iya yiwuwa shi ne ƙardado akwai shamlala shi ko fi'ili ne an gane ko shamlala bi ma'ana asra'a ya yi gaugawa shi ne shamlala ko kuma suna cewa shamlalan nakhla in an ce an nakhla shi ne wato iccen dabino ko bishiya ta dabino ko ko itaciyar dabino قطع ما عليها من البلح الناضج idan an ka ce shamlalan nakhla ya zo ya iske dabino ya yi ƴaƴa akwai albalh shi ne ake ce ma mu da wajen muna ce mishi ma gaban sannan kuma kuke ce mishi ba dabino wanda bai bai kai inda ya bushe ba to ƴaƴan ce waɗanda suka ne na su ake ce ma maga to idan mutum ya zo iske maga wadda ta nuna ya cire ta shine shamlalan nakhla an gane ko kuma ana iya cewa ashmala ashmala shi ko yana nufin kayi kirdadu ka lissafa abu ana cewa ashmala khara'ifahu khara'if jam'i ne na kharufa kharufa nan ba rago ake nufi ba tunkiya tun da shi kharufu ne a a bishiyar da biyu ake nufi an gane ko ka zo ka cire 'ya'yan da ke cikin ake wato wannan na wannan bishiyar ko ko ka yi kirdado ka lissafa su domin sanin wazanin kalima ba tare da sanin ma'anarta ba shi ba mushkila ne wanda yana daga cikin ma'akhir da ake ma malaman sarf wani lokaci sai kaga sun kawo wazanin kalima amma ba su kawo ma'anarta ba ai aiki bai kare kaga nan bai kawo ma'anar su to da yake littafi ne mukhtasar tana yiwa shi wanda zai karanta da littafin shi zai fassara to idan ya zamanto ya dauki littafin karamin littafi ya dauko tunda shi wanda ya littafin tana yiwa yayi ya je ya bincika manyan manyan littafin to shi wanda bai karanta littafin kaga an ba shi aiki kuma wani na iya tambayar mallan shi biya ma'anar shamlala kaga aiki ya shigo ya koma samu Allah ya taimake mu yace to fa in kanatil kalimatu mazidatan bi harfin min ahrufi ziyada idan kalima ta zamanto an ƙara mata ɗaya daga cikin harufa na ƙari wa hiya asharatu ahrufin harfi goma ne majmu'atun fi qawlihim an hada su a cikin fadar su sa'altumuniha sa'altumuniha gashi ya kawo su sinun hamza lamun ta'un mimun wawun nunun ya'un ha'un hamzatu waslin haɗin nan to su ne ake ƙarawa abbarta anil mazidi bi lafzihi to in waɗannan haruffan ne aka ƙara to shi harafin da aka ƙara bi lafzihi da lafazin shi za ka faɗe shi wa fi mawdi'ihi min al-mizan da kuma wurin da yake a cikin mizani kenan sabanin harafin da aka ƙara a ƙarshe shi lamun ake ƙara mishi jalbaba fa'allala lamun aka ƙara sannan kuma mai shadda sai a yi shadda daidai harafin da aka yi ma shadda a cikin mizani hazzaba fa'ala amma harufa waɗanda suke sa'altumuniha su ba a ƙara musu lamun wannan harafin shi za a ƙara bari mu wada misali don mu gani fawaznu akrama af'ala ta gani akrama tun da alhamza ta zo farko ita aka zo aka ƙara af'al wa waznu safara akrama ya girmama shi ne ma'anar akrama ko wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim wa wasu safara ya yi balaguru ko ba ka nan bane safara yusafiru sai ka ce fa'ala safara fa'ala wa wasu tasharaka tafa'ala tasharaka shi ne mana sun yi tarayya ko ba ka nan bane eh wazanin ma yana nuna haka wani lokaci ووزن استخرج استفعل استفعل كاغا خرج يا فتا استخرج يا نمي افتر مثالي تو سكا تي استفعل kenan da alifun da sinun da ta'un su zaka ƙara a can su zaka ƙara a hali mun fahimci wannan da kyau ilmu sarf ilimi ne mai muhimmanci kwarai da gaske Allah ya taimake mu malam yace malhudatani shi daga nan ne muke cewa mulahaza kamar kana iya cewa fadakarwa ko tambihi wasu na cewa mulahaza duk da yake su malaman lubu sun ce bai dace a ce mulahaza ba sai dai a ce malhuza amma dai a larabci in ka ce mulahaza ta fuskar balaga ba za a iya kama ka domin mulahaza kamar kana kallo ne ana kallon ka amma malhuza kamar abin da ka kalla ne domin allahza shine kallo da gefen ido ka kalli abu ta gefen idonka to ma'ana ba wannan bayanin da ake son a yi maka kamar wani abu ne da ana son a faɗakar da kai domin abin da kake kallo ta gefen ido ba ka ganin shi da kyau sai ka yi hattara idan ja a fil kalimati ziyadatani idan kalima ta zamanto tana da ƙari biyu ihdahuma bit tad'ifi ta farko an yi mata shadda wal ukhra bi ziyadati harfin ita ko guda harfi aka ƙara kenan kaga da rikici biyu ne domin wani lokaci yana daga cikin abin da yake afka ɗalibai cikin matsala idan ka san matsala ka san nassi to ba shi ke nuna matsala ta ƙare ba akwai lokacin da wata matsala za ta ƙaru saman nassin to ana buƙatar ka fahimce ta mutumin da ya ɗauki alƙur'ani wani iya zubila sai ya jifa da shi ya jifar da alƙur'ani mai hukuncinsa mai hukuncin wanda ya jifar da alƙur'ani ya yi riddako ya yi laifi to mutumin da ya jifar da alƙur'ani malam laifin shi mai zai kai shi al-istighfaf bil qur'an riddaci wanda ya ɗauki alkur'ani ya jefar da shi kuma musulmi ai a fita daga cikin musulunci an gane ko to mu muƙaddanta mutum ya jefar da alkur'ani ba ya zubilla mun zo za a yi mishi hukuncin riddatun da mun riddar ne za a kawo mun aka ce aka maka Allah mutumin da gidan mahaukata na ya kubciki ga wurtaccen mahaukaci ne kana ce mahaukaci ya yi ridda Allah hukumar la taklif
ta takrifa ne kaga wani abu ne wanda zai karu wani nasi zai kawo shi mutumin da bai da hankali mara hankali ai babu wani hukunci da zai hau kansa to irin waɗannan abubuwan su ne ake son ɗalibai su gane don ka fahimci nasi ba shi ke nuna matsalar da ake magana kanta ba an ƙari yana yiwa sai an kawo ɗaya biyu uku hudu kun fahimci wannan da kyau to yanzu kalima an ce an ƙara mata ɗaya na an faɗi harfan ziyada da shadda kuma an faɗi cewa in ya zo ƙarshe koko hurufu sa'altun muliha to yanzu tana yi wa kalima ƙari biyu aka yi mata kenan kaga yanzu wani wani sabon karatu ina fata ana fahimta ta malin ya ce to uqtiyat li kulli ziyadatin hukmuha kowane ƙari sai a bashi nashi hukunci daban an gane ko alkhasi biha shi alkhas yana kuma ne zuwa ga hukum ba yana kuma zuwa ga ziyada ba ba inda ga ziyada ne sai a ce uqtiyat li kulli ziyadatin wato hukmuha alkhassati biha amma da yake yana kuma ne zuwa ga alhukm sai an kace hukm wato uqtiyat li kulli ziyadatin hukmuha alkhassu biha wanda yake bance ta fa waznu takharraja ko takarrama in an ce takarraja shi ne ya fita ko tafa'ala yana nufin abu mai ƙarfi kun san ilmin sarfi inda yake sai a ce ma wazani kaza abu kaza yake nufi yana daga ce abin da ke bambantawa a wajen karatu ga wanda ya karanta ilmin sarfi in ya zo kan wazani sai ce wanga wazanin ma'ana goma yake ɗauka da ma'ana kaza da ma'ana kaza da ma'ana kaza amma ga wadda ake nufi a nan kaga tafa'ala in ji malaman sarfu duk inda ka ji shi yana nuna sai an sha wahala sai an dagi an jajirce to kaga kharaja ya fita idan ka ce takharraja yana nufin ya sha wahala shi yasa ake cewa takharraja fil jami'a ba min al jami'a ba inji malaman lugha kaga hita a jami'a in dai za a yi karatu to wala sai an sha wahala ko ba ka dan bane takarrama kaga ya nuna mutunci da jajircewa ya yi abu kaza abinda kowa ana neman wanda zai taimaka ma wani don Allah kun san taimako don Allah shi ne ke da wuya wanda bai da kuma bai da wanda yake da shi kuma in an yi mai bai da sakamako sai a taimake shi a iske mutum anyar akan hanya jinjiri misali kamar yadda wadansu suke yi wani iyadu billah wasu su saboda sun yi zina to tun farko idan tun san zina ba su da kyau don mi zaki zina haka haka dan da zaki abin wasu kuma su haifi 'ya'ya ba sa son 'ya'yan ko kuma ci ba sa son mijin sai ta yadda ɗan ta gudu akwai da dalilai da dama da suke sawar a yadda jinjiri ko wajen yaƙi in zai inda ƙasashen da ake yaƙi gaske an yadda yaro ma an tafi saboda bala'in wuta mace mata mace da ta wurgar da ɗanta to irin wannan idan ka ɗauke shi to takarramta domin shi dai baka san wani nashi ba baka san wani wanda zai taimaka ba ba kuma ba ka tunanin dole sai ya zama wani abu ya taimaka maka to kaga irin wannan yana buƙatar mi yana buƙatar sai an kallafa maka to wazanin shi tafa'ala mun gane wannan da kyau to a inan ina ziyada biyu take tunda an ce ziyada biyu yawa ta'un da shadda domin asalin shi karuma ne to ta ta ta tana daga cikin hurufu sa'altumuniha az-ziyada kuma fa'ala takarrama kidan kowanne sai ka saka shi a wurin shi mun gane wannan wa waznu i'shawshaba if au ala an gane ko if au ala ma mana i'shawshaba kamar ciyawa ta fito ta cika wuri daga al'ushbur i'shawshabal makan to nan ina ziyara take nan ziyara ba biyu a akwai ba muna da ziyada ta alif muna da ziyada ta wawun muna da ziyada ta lamu kuma muna da ziyada ta aini akwai harufa domin asalin kalmar al'ushbun ita ce ciyawa ko ko cawa a wajen waɗansu ko haki wasu na ce haki if au ana malam yace to ga mulahaba ta biyu idza du'ifa al-harfu az-za'id du'ifa fil mizan ma yuqawiluhu idan aka sanya ma harfi shadda to harfin da yake daidai da shi wanda suke kallon juna ko saitin juna shi ma za a yi mishi shadda fa waznu khabai wato habayyakha habayyakha ba fi'ili bane asalin shi khabayyakhun ne amma harafi na ƙarshe saboda irabi wani lokacin ba sa hankalta mishi fa'ayyala yawon take da shadda kuma ita ake aka yi ma shadda a cikin wancan an gane ko? khabayyah in kuka duba can ƙasa ya kawo ma'anar shi number 2 an gane ko? number 2 in ka diba al-ghulamul mumtari yaro wanda ya ci abinci ya ƙoshi ya yi dibil-dibil shi ne khabayyah zaga ga kalima mu dai ko laraba musan sai ga kalima ta yi musu nauyin amfani da ita an gane ko sai kuma karawwas karawwasa ya kawo amma asalin shi karawwasun ne domin fatha ya kawo ta don kai wazinin kalima suna ne fa'awwala kagal wawon ita take da shadda kuma ita aka yi ma shadda fa'awwala karawus karawus ashadid mutum mai tsananin karfi waɗannan ana hankalta musu shi ilmu sarf akwai wani littafi at-tatbiq sarfi da at-tatbiq nahwi littafai ne waɗanda wani malami ina ganin ƙasar misra ne su ko saudiya na dai manta at-tatbiq nahwi da at-tatbiq sarfi yana koya maka yadda ake abin nan nasu idan kana da wani dan uwa zai je saudiya in zai je makka kace kada ya kama tafi ko da duma ka ce kawo maka wannan littafi shi ne muhimmanci riga don an kama ita kwana nawa za ta mutuwa sai ka kashe ta amma idan aka baka littafi sai ka karanta shi yasa ni in mutum zai je maka liban su yi sumin tafi kakka sumin tafi ko abin in za ka siyo mini ka bari in gaya ma littafin da nake so ka siyo mini ko ba haka ba ban ce tafi bai da amfani ba shi tafi ma yana da amfani tun da ana sallah to in ba a samu littafi ba to ina so ka kamin ruwan zamzam saboda suna magani lima shuriba lahu inji manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko daga nan kuma ban son wani abu gare ka sai abu guda addu'a amma bari zan gaya ma irin addu'ar da nake so ba kai na zaka ba ka kire sunana ba wacce addu'a ta liwali jami'il musulmi ne khassa da ka son kai min ka hanka sa cikin musulmai ce Allah akwai wani almajiri a ƙasar Nijar suna ne Abdul Malik yana roƙon alkhairin duniya da na lahira shi kenan da kawo ga addu'a ba su ka ƙara kuma addu'a guda in an kai ma Allah ya karɓa ta gama annabi Ibrahim addu'a guda ce ma Makka dibi har yanzu dubban shekaru suna ci amfani wannan addu'a ma sai ka damu mutum ya je Makka bai kama riga ba rigan ni kai yo mini addu'a alkhairin duniya da lahira ni in samu kuɗi ma sai na biya ma wasu je Makka din shin haka maddiyat shi yasa kullum rayuwar mu ke cikin matsaloli saboda kula da madda madda madda kai baka kula da littafi ba baka kula da karatu ba baka kula da addu'a ba kai dai riga riga riga min da tuwo waɗannan duk cikin dan lokacin su kaɗan duk irin abincin da kaci da ayi yan awoyi kana kai shi bola ko mun ce abin nan dush ko toilet ka je ka zubar da shi yau ya kai kenan don haka التطبيق النحوي da التطبيق الصرفي in wani zai je saudiya in yace zai so ma alkyabba ko da baka ce a riga littafin da ke so su ka samu littafin karatu ba a samun su galibi na daga saboda littafai ne waɗanda ba yankunan ba aka yi su ba ba su shahara ba ko kuma shafiya ta ibn al-hajib in ka yi zurfi cikin ilmin sarf lafiya da wani mutum ya so maka wannan littafin in kuma littafai da wanda ake samu wajenmu masha Allah akwai littafi na almabadi usarfiya na sheikh abubakar ciya kai kokari ka same shi shi wannan ko na ka shiga kasuwa da jikka ko 300 in Allah ya so ko 150 ka samu shi ko ka tura ka da wasu ne Allah ya taimake mu malam yace to al'umuru allati la yu'taddu biha fil mizan akwai ababen da ba a aiki da su a cikin mizani ba a lissafawa da su shine la yu'taddu biha asalin magana koko ba a hankalta musu don malam haushe gahi ya ce to hunaka ba a zo zawahirin ilan akwai wasu zahira in an ce zahira daga zahara ne abinda ya bayyana galibi yanzu a ilimi na ilmin nafs ilmin psychology da ilimi na ilmin ishtima musamman ilimin sociology zamantakewa su suke yawan amfani da irin waɗannan kalmomin dan in kace ma wani wanda bai karar bai amfani da littattafan larabci na zamani zahira sai ce maka wata mace wadda ta bayyana imra'atun zahira anmalan zahira ana nufin wata dabi'a wadda ta yadu cikin al'umma zahiratun min adh-dhawahir at-tabi'iyya ko abin da ya kama da haka aw zahiratun min adh-dhawahir al-ijtima'iyya to na ana nufin hunaka ba'd dhawahir al-i'lal wal ibdal akwai wasu dabi'o'i ko halaye na i'lal a samu illa matsala wal ibdal da kuma musanya tunda mun ce in an yi musanya za a nuna an yi musanya wani harafi ya zan madadin wani harafi akwai kuma ilal illa harafi mara lafiya to allati tuhmalu fil mizan waɗanda ba a hankalta musu shine tuhmalu kenan za a kyale su a bar su في الميزان الصرفي أتشم ميزاني لصرف وهي على النحو الآتي يتتو قاعدة ذنباك مثالي سو أبو نفركو الإعلال بالقلب مريك إذا كو الإعلال بالقلب يضمن تو كلمة تاسم إلا أما تقلب جو يد حرف انت فوزن قال kalima ta ƙala fa'ala kenan yan anka ce ƙala fa'ala jariyan alal asli za a hankalta ma aslinta jariyan kenan gudana li'anna aslaha ƙawala ƙawala inda jamhurin nuha wajen jamhurin malaman nahau khilafan li abdulkahir aljurjani aljurjani wani malami da ake cewa abdul qahir al-jurjani babban malamin lugha ne kuma na balaga musamman a fagen balaga ya fi shahara a duniya malami ne dan mu'tazila dama malamai suke cewa malaman wato khadamal balagata mu'taziliyani akwai malamai da suka yi mai balaga khidima amma 'yan aƙidan mu'tazila ne na farko az-zamakhshari zamakhshari malami ne mai littafi musamman littafin shi na tafsiri da ya shahara wanda ake kira al-kashaf sai kuma abdul qahir al-jurjani shi kuma yana da littafi dala'ilul i'jaz yana da littafi asrarul balagh littafai ne waɗanda sai manya-manyan malaman balaga suke karanta su to waɗannan malaman a wajen balaga sun yi hidima amma a wajen aƙida suna da matsala shi yasa malamai suke cewa to ka amfana da balaga su a fagen balaga amma ka bar musu aƙida su ta mu'tazila a wannan zamanin kuma an samu wani malami da ya balaga hidima musamman balaga ta alkur'ani muhammad tahir ibn ashur mai littafin at-tahrir wa tanwir to shi aqida shi galibi zaka ga yana karkata zuwa ga aqida ta ash'ariyya ash'ira duk da ke wani lokacin yana muwafaqa da aqida ta sarf ya rubuta littafi at-tahrir wa tanwir babban littafi a balaga ta alkur'ani har yanzu a zamanin da ba samun da rubuta irin nashi ba zamakshari a zamanin shi ya yi kokari cikin balaga da shi abdul qahir al-jurjani duk mai karatun balaga zai ji ana fadar waɗannan malaman amma ta fuskar aqida to ba za a yi aiki da waɗannan aqidu da suka kawo ba inda suka saba ma aqida ta salaf mun gane wannan da kyau ko to shi abdul qahir al-jurjani ya saba wa jamhur a wannan wuri to kuma maganar jamhuri ita ce zance mafi inganci domin a ɗauke shi ƙawala shi ne zance mafi inganci domin ya ƙulu za ka ce kaga wawan ɗin ta bayyana kenan in an ce ƙala in ka zo wajen wazani ba ka cewa fala sai da ka ce fa'ala domin asalin shi ƙawala don mu gane da kyau to ƙala cikin alkur'ani nawa akwai suna da yawa kuma sai mun yi hattara ƙalan nan kala biyu ne ba guda ba ce man ƙala yi ne ma'anar man ƙala eh eh wai kamar in ka ce man ƙala da hausa ya zama fassara shi ƙalallahu ƙalallahu kafara alaji kammala sakwata ga ce alaji kammala ko ba haka ba eh ya kafirta saboda akwai kala ya kulu kaulan akwai kala ya kilu kailulatan to in babu ilmu sarfa yanzu wannan tana fitowa kun gani yana da kyau mu daina raina ilmin muka mu nemi ulumul ala wallahi duk wanda ke son ya zama malami matasa ku nemi ulumul ala ku kware ku gane su da kyau to zuwa gaba duk ilmi idan ka shiga buɗe ma ne zai saboda in ka san ulumul ala tatbiki ne za ka yi amma baka san ulumul ala ba kullum sai kai ta wahala duk littafi in ba a fassara ba ba baka gane inda aka sama gaba ba mun gane wannan ko na'am al'ilalu bin naqli akwai na farko ku hankalta da kyau akwai al'ilalu bin kalbi an yi maharafi illa ko harafi ya samu matsala an yi kalbi ɗin shi an juyar da shi ya kuma wani harafi da mun ka ce ƙala an yi asalin shi ƙawala kenan wawun ɗin ita ce aka juya an kai kalbikinta ta koma alif to akwai kuma al'ilalu bin naqli intabir shi ko bin naqli shine a ciratar da wasalin wani harafi a dora ma wani harafi fa waznu فوزن يقول يفعل يقول يفعل لأن أصلها يقول كذا عندك يقول إن ذاك هنكل تامة yadda take a rubuce wazanin ta ce ka ce ya fulu ya fulu za ka cewa amma da yake asalin shi ya kuwulu to istusqilatil dhamma ala alwawi fa nuqilat ila as-sakin qablaha sai zan ya kulu ba a cewa ya qawulu ya fuulu to in ka zo an ka kama ya kulu ga ka sa ya fulu sai ka sa ya fuulu saboda shi ne asalinta mun gane wannan da kyau to cikin qur'ani ya kulu nawa akwai suna da yawa kalimata wa wazni yabi'u ba'a yabi'u ya sayar ko asalinta yabyi'u kenan yaf'ilu zaka rubutawa domin asalinta yabyi'u ne sai sun kaga yayi nauyi istusqilati wato الكسرة على الياء يبيع سياك نقلت إلى الساكن قبلها سيكما يتي لأن أصلها يبيع الإعلال بالنقل والقلب معا wata kalimar ma tana da ilal an yi mata naqlu kuma an yi mata qalbu kaga ba guda ba matsala biyu sun haɗu فوزن يخاف كلمة يخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا يهاب يخاف ينا tsoro يهاب kuma yana tsoro haba yahabu haibatan sai sa malama haushe cewa da akwai haiba gare shi yana da haiba eh ana jin tsoron sa kenan to yaf'alu sai ka rubuta ta yaf'alu li'anna aslaha yakhwafu wa yahyabu yakhwafu yahyabu to tunda yakhwafu ne suka sa yaf'alu yahyabu yaf'alu shi khafa wawun ne shi ko haba ya'un ce tunda yahyabu an kace wanda ko yakhwafu to nan da an ka ce ya fu ya fu ya ce akwai illa biyu akwai alƙalbu akwai annaqlu to ina suke saboda ya wafu in tabe wawun ce gare mu wawun kinnan ita aka yi ƙalbu aka mai da ta'arif ta koma ya khafu mun gane wannan da kyau abu na biyu fathar da take akan wawun ita aka ɗauke aka ɗora akan kha'u sai ta zanya khafu mun gane da kyau ilmu sarf shi yasa ulumul ala ku rike da kyau ina maimaita muku waɗannan sirruka ne na ilimi ilmomi ne waɗanda ba sa son gaugawa shi yasa ba a zama malami da gaugawa in ana karatunsu na biyu karatunsu yana buƙatar fahimta tana yi ka karanta littafin ilmu sarfu goma ko ashirin baka gane sarfu ba saboda shi ganewa yake so kamar tajwidi sai karanta littafi dubu na tajwidi ba baka iya tajwidi ba don karanta ka'idar daban fahimtar ta daban aiki da ita daban duk ɗaliban ilimi da kuka suna gudun ulumul ala ba wani abu bane saboda ba a saurin zama malami da nahau da sarfu da balaga kayan ka fahimci ka'idodin su ka sai da ake tatbiki sai ka jima gun malamai ilmu usulul fiqh da usulul tafsir da alqawaidul fiqhiyya da usulul fiqh sai ka jima gun malamai mu kuma son muka yi mu zama malamai da gaugawa to wannan shi yasa kuke ganin da yawa daga cikin ɗalibai ba sa son a tsaya ai karatun ulumul ala sun fi sonde kawai a ɗauko a ce wa ƙala ya ce kaza kaza kaza wannan ba karatu bane bai shishe ka saboda radda aka zo radda za a tantance mas'ala ta ilimi fassara ita kaɗai ba ta isa wannan muna gaya muku wannan sirrin ne saboda ku shiga cikin taitayinku kada ku yi saurin bayyana saboda radda matsaloli za su taso ranar da matsaloli za su taso in baka san ulumul ala ba za a yi saurin karewa da kai ana fahimta ta duk wannan ilimin da kuke gani ana ganin shi wasa yawan in kana tafsirin alkur'ani ka kawo wannan mas'alar idan ba karanta ta ba wallahi zaka barta zaka barta to ina kai karatu kuma duk karatun da zaka yi in dai bakin gidanku ne da yankin ku za a ji ka ayabe ka wallahi ba karatu bane tun da garin ku dole a raga ba akwai surukinka akwai yan uwanka akwai abokananka sai a raga maka amma lokacin da za a ce an yi bakin malamai ko ku a'a ka fita daga yankin ku kaje wani wuri an baka damar ka gabatar da karatu ran nan ne zaka gane kai karatu ko baka yi karatu ba dan haka kakka yau da rikan ka tunda kana da magoya baya a garin ku faɗi abin da kake so amma wallahi da ka fita wallahi kai ba kai karatu ba shi yasa irin waɗannan masail in aka ɗauko su kuma duk fanni kakka ce bai da amfani ko ya ka san yadda yake ciki wani da ce ilmu sarfu shirme ne ba shirme bane domin sarfukin yana daga cikin ulumu da larabci yanzu duk malaman da suka yi shekara dubu suna rubutu kan ilmu sarf duk shirme suka yi kai kai kadai ne kan gane abin da ilimi tun madrasatul kufiya da madrasatul basra ana rubutu kan sarf madrasa ta basra ta fi shekara 1200 sa da ruwan kasa madrasa ta kufa ta kai kusan shekara 1200 da wani abu kusa da ruwan kasa duk malaman da suka yi bincike suka yi rubutu kan wannan ilimin duk su gane ilimi ba shirme ne suka tsaya suka yi kai kai ne ka gane abin da ilimi ta Allah mu dai da baka maka mu lokaci mu gaya maka mu gaskiya mun gane ko to Allah ya taimake mu sai yake cewa shi kuma yahyabu da an ka ce yahabu shi ma illa biyu ce ya'un din an maida ta alif an yi alqalbu al-i'lal wasalin da ke ya'un an gane ko an ɗauke shi an ɗora shi a kan saman hawa kaga yanzu haka za mu fahimci karatu domin in babu bisallai ba a fitar da abin ba ba ka gane ba kawai sai ka ji larabci ne kawai ake yi al'ibdalu min ta'il ifti'a abinda ba a hankalta mishi a mizani duka shi ne yake bayani ya faɗi na ɗaya ya faɗi na biyu kenan kalima ta yahabu yaf'alu zaka ɗaukar ta mun gane ko al'ibdar min ta'il ifti'al akwai wata ta'un sunanta ta'ul ifti'al ta'ul ifti'al radda kace ka taba jin ta'ul ifti'al ka kace ka karanta ilmu sun ita ma ba a hankalta mata ma'ana za a hankalta ma asalinta ba a hankalta ma harfin da aka juya ya koma madadinta fa waznu istara'a istara'a ifta'ala intabe in an ce sara'a ya kayar da shi sara'ahu ya kayar da shi an gane ko ya kai shi ƙasa ko shi ne sara'a shi yasa Allah ya ce fa'amma samudu fa'uhuliku bi tsariya wa'amma adun fa'uhuliku bi rihin صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية كوكونتي ليس ليس الشديد بالسرعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري باب يكر في بني ونكي دوكا متاني يبوكا كسا وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب mai karfi shi yadda ke mallakar zuciyarsa a lokacin da ya gushi ko ba ka nan bari to kalima ta tsara'a shi ne ya kai shi ƙasa ko ya buga shi ga ƙasa to sai aka ƙara alifun da ta'un in tabe aka ƙara alifun da ta'un sai an ka ce is tara'a bari in ba ku misali don bugari akwai katala ya kashe sai a ƙara alifin da ta'un sai a ce iqtatala walau sha Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim kina an ƙara alif da ta'un to yanzu sawa sai aka ƙara alifin da ta'un istara mun gane wannan da kyau to yanzu wannan ta'un din sai laraba suka ji ba ta da daɗin faɗa a nan sai suka maida ta ƙwa'u sai ya koma is ƙwara'a sai kenan wazunuhu ifta'ala ba ka cewa wato is ƙwala'a in ka ce wajen wazani ba ka cewa is ƙwala'a sai ka ce ifta'ala ba ka cewa if ƙwala'a an gane ku? ifta'ala baka cewa wato if ifta ifta'ala ifta'ala a a sai kace ifta'ala domin asalin ta ta'unci wani ba zai gane wannan ba bari mu koma saboda kun san misali da alqur'ani shine abin da zai sa a samu sauki sabara yayi yayi hakuri to in an ka kara alifun da ta'un sai a ce istabara istabara sai laraba suka ga wannan bai yi ba sai suka maida shi ta'un sai suka ce istabara shi yasa Allah ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi wastabir baka baka ka ce a asalin shi ta'un sai a ce baka asalin shi ta'un kai ta rigima saboda baka karatu ba mun gane wannan da kyau eh ta ba haka muna fatan Allah ya gane din li'anna aslaha istara'a kaji gashi nan malam ya kawo asalin ta istara'a khilafan lil jurjani war radi wannan abdul qahir al jurjani shi ya saba mu malamai tana yiwa shi sai cewa kawai yadda take yanzu a yanzu din haka za a rubuta ta to amma tunda ya saba mu jamhurin malamai shikenan tunda asalin ta hakan ne kuma mun san haka ne babu bukatar sai mun abunka amma amana ce ta ilimi malami ya nuna maka akwai sabanin malamai wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma ni ga abin da zaba kuma ga dalilai na wani bakin abin da yake so ne zai gaya maka wa ya gaya maka ilimi ya sa ne daga gare ka shi yasa kuma ko da ka boyen sai an yi bincike don ba kai kadai kai karatu ba shi yasa in mas'ala akwai maganganu kawo su wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma ga dalilan malam wani ga dalilan malam wani ga dalilan malam wani amma ni na zaɓi wannan kuma ga dalilai na shikenan kuma ban ce dole sai ka ɗauke nawa in ka so zaɓe wanda kake so sai a zauna lafiya ko ba haka nan bane warradi ya kawo arradi ina ganin wani malami da ake cewa sharifur radi wasu malamai ne daga cikin malamai na lugha amana ce ta ilimi littafi ne gashi mukhtasar amma yana kawo sabani ya ce maka an yi sabani kuma sun saba malamai kuma ga dalili sai abu na gaba al'idgham na idgham ba na cikin ilimin tajwidi ba ya ce fa waznu shadda wa adda ta muna da kalima ta shadda ko ba ka rabani muna da kalima kuma ta adda shadda shine ya daure abu ko ba ka rabani wa shaddadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasla alkhitab sannan adda shine lissafawa an gane ko adda ya lissafa abu so fa'alan kaga baka zakwa kace asalin shi fa'a a li'anna aslahuma domin asalin waɗannan kalmomin guda biyu shaddada adda shadada adada fi'li madhi to amma saboda idgham harufa ne biyu in an kace shadada larabawa a cikin yaren su sai suka ga wannan yana da wahala adada yayi nauyi sai suka ce adda shadda idan ba kai karatu ba ya za ka yi kasar asalin waɗannan kalmomin haka yake akwai matsala malin ya ce tuwa hunaka umurun ukhra yanzu kuma za mu shiga waɗansu abubuwa al'amura kenan na daban ta ta'ayyanu mura'atuha wajibi ne su ko a hankalta musu fil mizani sarfi a cikin mizani ma'auni na sarf iya alal nahwi ati ga yadda suke tafi in kuka duba ya kawo number 1 a nan wagga safha ta ashirin ku diba number one sai yasa number one ka diba cikin wani littafi da ake cima al-mughni fi tasrifil af'al kuma ka diba cikin al-lubab min tasrifil af'al in ka diba a safha ta 19 ku diba cikin safha ta 19 number one ya sa al-unzur al-mughni fi tasrifil af'al al-lubab min tasrifil af'al wannan me yake nuna ba akwai inda aka dauko wannan bayanin kai kai ta karatu ka ɗebo matsalolin malamai amma ba a taɓa jin kace malam wani ya ce son ka kai a ce duk ilimin ga kake ɗina kai kai hidimar shi a wani lokaci sai ka yi ishara a duba cikin littafi kaza a duba cikin littafi kaza a duba cikin littafi kaza kai ba kai ne ilimin ba ko doktora ka rubuta ka zan profesa littafan da ka yi karatu ka zan profesa da su ba kai ka rubuta su ba to don mene muke tauye wa ilimi haƙƙinsa ko ka rubuta littafi sai ka iske littafi biyu ko uku ka rubuta ko nawa waɗanda ka yi amfani da su galibi ba kai ka rubuta su ba tushe sa malami wanda yake malami mai tsoron Allah bai cika nuna maka ba ya faɗi mas'ala bai nuna maka masdarkinta ba musamman mai muhimmanci karatu ba ina so in nuna maka girma na bane a ina so in nuna maka menene nasiyar tabbatas tafsiri ne hadisi ne mas'ala ce ta fiqhu malamai sun faɗa wannan adab ne na ilimi amma ka zo ka tattaro maganganun malamai ka tace ka gyara ka yi ta faɗa kuma haka ƙari ba ka faɗin masdar ko guda kaga wannan yana nuna cewa akwai wani abu ƙarƙashin wannan musamman wani wata matsala mai muhimmanci ka gano sai ka ce malamai sun faɗa ko a duba cikin littafi kaza Allah akalla ka mu mai littafin adalci Allah ya taimake mu yace to abinda ake hankalta ma daga ciki akwai al-i'lalu bil haffi ya an ka samu kalima ta samu illa ta shafewa an shafe harafi kun ga ilalikin kala-kala ne akwai ilalu bil qalb akwai ilalu bil naql akwai ilalu bil qalbi wan naql to yanzu kuma an shigo cikin al ilalu bil hafs a samu illa matsala an shafe wani abu fa idha hadafta harfan min al kalimati al mawzula idan ka shafe harafi daga cikin kalmomin da aka auna hadafta ma yuqabiluhu fil mizan sai ka shafe abin da yake muqabala da shi yake fuskantar sai yake daidai da shi fa taqulu fi wazni qul ful kaga qul ful aslinta uqul domin if'al kataba yaktubu uktub kuma ka ji cewa to qawala yaqulu uqul an shafi alhamza an shafi wawu sai ka cire su qul ful yanzu baka karatu ilmu sarfa ya zaka kasa an shafi wadannan ayyuwa ba wa fi wazni id il id kaga shi wanga ful bi aka shafe ciki ainun tunda fa'ala if'al ai da alhamza da ainun ne aka shafe to id shi ko il an shafe ni eh an shafe fa'un da alhamza wa'ada shine yayi masa alƙawari yau'idu asalin shi yau'idu ne sai aka ce ya'idu aka shafe wawun sun ka ce li annaha waqa'at bayna adwatayha sai sun ka ce asali a ce iwu'id sai aka ga yayi rauni sai aka ce id yi mishi alkawari an gane ku to kaga in baka san asalin kalmar ba za ka gane an shafe wani abu ba an gane ku sannan kuma ya ce wa fi wazni ki cikin wazni ki kaga da an ce ki kasan dai akwai aiki to mine ne ki sai ya ce amurin min alfi'ili waƙa fi'ili amri ne na fi'ili waƙa shi ne waƙa ya ƙi wiƙayata samun kariya daga naka samu taƙawa ittaƙa asalin shi iwutaƙa ne an gari ko an ƙara arifi da ta'un to wawon ɗin sai aka mai da ta ta'un sai ta zama to ittaƙa ittasala asalin shi iwtasala ne daga wasala ne sai anka ƙara alifun da ta'u sai anka maida wawun din ta kuma ta'u sai anka ce ittasala waqa yaqi wiqayatan to fi'ili amri dan ana so a ce kare kanka sai a ce qi qi wanda kuma ya ce harafi guda bai da ma'ana a larabci a a harafi guda in ya zama to ba asalin shi wata kalma bace domin sai a ce harufa ba su da ma'ana ko ba haka dan bane to a harafi in ya zama to asalin shi wata kalima ce wanda aka shafe din to za a hankalta ba asalin ta dishe sa za a cewa tana da ma'ana amma yanzu in zuni ce maka da Allah wani yanzu in ya karanta ilmu sarf sai ce akar maka Allah ina da tambaya wai in nace ki me yake nufi da sai ce a ka ki ku wannan ba su da ma'ana an ce hala akar maka Allah akar maka Allah ko ba makaranta an gane ko shi yasa ibnu malik a cikin alfiya da ya zo babu sarf yake cewa وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير bai yiwa a samu adna min thulathiyin yura aga kalima tana da harafi kasa buske harafi uku ba qabila tasrifin kuma a ce ana iya mata sarfu yace sai wa ma gunyira sai wanda can asalin shi an canzo shi to qi tunda iwqi iwqi yace to fa waznuhu i tunda ita kadai ce ta yi saura cikin wato iwqi an gari ko if'al kenan ainul din ita ce sai saura qi qi qi shi yasa in ka zo cikin suratu at-tahrim Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara to ku din nan an gane ko shi wawun din nan da kake gani ba tare suke da wannan kafin ba intabe wannan wawun wawul jama'a ce kamar yadda kake cewa izhabu kaga zahaba daban wannan wawun ta jama'a daban to sai ka cire kudin nan ka cire wawun harafin nan shi kadai ya saura to ki ne shine ka kare kanka to an ce ku saboda wawun ita ta dace da li da dhamma sai an ka ce ku anfusakum to in ka ce wannan bai da amfani ran da an ka zo bincike zaka gane amfaninsa Allah ya taimake mu alqalbul makani sannan akwai na barki kira kalbul makani shi ma ana mura'at kin shi kalbul makani da an ce kalbu shine a cire abu asalin kalbu tun musanyawa a san a canza ma harafi wuri fa idza hasala qalbun fil kalimati al mawzuna idan aka samu kalbul makani an cire wata kalma an maida ta a wani wuri quliba fil mizan shi ma wannan harafin sai a canza mishi wuri cikin mizani in ainun illamun ta an ka doka an ka maida farko misali in fa'ala ni an ka doko lamun an ka da ta ƙarshe to suka sa Allah fa'ali shi da ake kira kalbul makani iri ba ita ce ta wazani ba kasra an kai mata ita ce wazinu ga ƙinan ga ƙina ai ƙi wazininta iri to shi wannan kalbul makani fa na ƙulu fi wazini aram aram yace jam'i ne na ri'im duk karatunka in an ka tambaye ka mi an ri'im da larabci sai ka zo ka yi tsaye an gane ko shi yasa karatu ba wasa bane littattafan nan na lugha ka karance su da yaranka yana da muhimmanci irin su al-mu'allaqatu sab'a wanda ake kira shu'ara'ul jahiliya ko shu'ara in ji malaman zauri su malam Sulaiman irin su muqamatul hariri irin su muqamatul hamadani irin su dailiya ka karanta waɗanda ta fannalu ka sa abin da ke cikinsu ba an ce ka karɓi duk abin da suka faɗa ba don su ba mutane ne ri'im ana nufin barewa ita an ri'im amma an ka ce alghazal ko alghazalatu shi ne kasan ana nufin barewa ko alghazala wani lokaci ana nufin barewa wani lokaci an ce alghazala ana nufin rana ashamsu ka koma cikin babu tauriya cikin balaga za ka ga wannan to ri'im shine mi shine barewa jam'in ta ara imru'ul qais a cikin mu'allaka ce mi wajidin kajidin ri'mi laysa bi fahishin idha hiya nasaqu wala bi mu'aqqal wajidin saboda wajen sifanta mata da kuma doki ba a samu cikin shu'ara ba musamman shu'ara'ul jahiliya ma kai ku cikin shu'ara'u dai ba a samu wanda ya sifanta doki da mata ba ina imru'ul qais kowane daga cikin mu'allakat yana da nashi khasa'is zuhair yayi fice wajen hikimomi an tsara kuma yayi fice wajen jarunta an gane ko da shi da tsara da sauransu to yace wajidin ita masoyin shi wanda yake so tana da jid wuya shine ji fi jidi ha hablu min basad ka jidin ri'im ba a ce wani ba dan wani ba a ce wani ba hankalin shi ba zai kawo ba kajidin ri'imi tana da wuya kamar wuyan barewa ya ce laisa bi fahishin ba dogo ba ne kwarai ba ana nufin ba mai amfasha ba domin ba a cewa yana amfasha domin duk abin da ya wuce iyaka ko ya yi muni da ya yi tsawo kwarai a zai yi muni sai ce to laisa bi fahishin domin umaru da kansa kuma shi na rikicin shu'ara'ul jahiliya kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci alfasha ake nufi yace laisa bi fahishin ba mai tsawo bane kwarai idan hiya nasatu idan ta mika shi wala bi mu'attali yace kuma wuyanta ba mu'attal bane wufin tace ma'ana ba a sanya mishi kayan ado ba asirin mu'attal shine abin da ya tashi aiki babu wani abu tare da shi shi yasa Allah ya ce afalam yasiru wa kam ahlakna min ahlakna wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid bi'rin mu'attala kaga an barta to mu'attal wayan mu'attal wanda ba a sanya mishi wato kayan ado ba kenan to jam'i na ri'im aram لأن الأصل فيها أرآم أرآم شيني أصل الكلمة على وزن أفعال أنغانيكو تو da yake an cire ita ainun daga wurinta sai aka maido ta gaban fa'u sai zaman to aram a'fal haka ne za a auna ta wa misluhu abar abar jam'i ne na albi'in rijiya ko wa waznuha a'fa ita ma a'fa ne li'anna al-asl fiha ab'a ab'a ne kamata a ce sai an kace aba kaga wagga alif wanda take gaban ba'un an ciro ta an maido ta tare da alhamza ya kuma aba sai kuma a'fal falamma hasala qalbun fil kalimati al-mawzuna quliba ma yuqabiluha fil mizan lokacin da aka samu kalbu an cire ita ma sai aka cire wanda yake da alaka da ita a mizani aka maida shi a wurin shi in ba kai karatun wannan baya zaka ga asalin kalimar ga kaza harafi kaza an cire shi daga wuri kaza an sanya shi kaza kun gane wannan ko to qalbul makani karatu ne mai yawa yana da yawa cikin ilmu sarf akwai cikin suratul suratul ma'ida wajen ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum kadiba cikin addurrul masul fi ulumil kitabil maknun karkashin wannan kalima yayi bayanai kan kalbul makani sai kanka ya zahi ko professor kake na ilmu sarf sai ka rinka zuwa kana dawowa in kanka ya zahi ka je ka ci abinci ka yi yawo ka dawo sannan ka dora ni na gaya maka sai magana abu na karshe tun da lokaci yayi kai karshe mu kai karshen wannan sai mu tsaya yace at-taghyiru at-tari fi ba'd al-lughat akwai canji wanda yake zuwa a cikin waɗansu yarurruka na larabci kun san larabci lahjatin shi yasa qira'atu ma na qur'ani an hankalta mu lahjatin na alqur'ani na larabawa kuma ba laraba ɗaya da lahjat ba kowane yare galibi yana da lahja kowane gari ma yana da nashi lahja yanzu kun ga hausawa yankunan su suna da yawa a nan nijar ɗai yaren hausa akwai shi amma kuma irin yadda ake salon magana ba ɗaya ba ne da salon furtawa yanzu magana wadda ake yi a nan cikin garin maraɗi in ka tai yanzu a wajen tawa da adarci ba ɗai bane mutumin adar da ya shigo nan yayi magana za a gane adarci ne yake ba adari haka mutumin zandar a zandar ana hausa da mutumin zandar ya shigo nan maraɗi za a gane mutumin wajen zandar haka in mutumin maraɗi ya je a adar ko ya je a ya je a zandar kuma duka yaren hausa ne suke ko ba haka ba to kuma haka mutumin maraɗi a cikin jihar maraɗi waɗanda ke rayuwa a ƙauyuka idan suka shigo sai an gane ba cikin garin maraɗi suke rayuwa ba mun gane wannan da kyau to haka su ma larabawa akwai yaren ƙorin shawa ƙabilu ne daban-daban kuma suna cikin juna kuma akwai lahajata daban-daban ko a gari ɗai ko a unguwa wani lokaci za a gane wancan ɗan gabascin gari ne wannan ɗan yammacin gari mun gane wannan to shi yasa yare yana bambanta wani lokaci saboda mu gane wannan to irin wannan akwai shi cikin yaren larabci kama fi wazni sha'ir kaga an rubuta shi'ir wasu larabawa su sha'ir su ce shi'ir nau'i ne na alkama ko wa righif righif asalin shi righif ne guntun burodi ko mu ce guntun gurasa ko masa saboda mahimman mu na gida sun ce righif su ba su cewa burodi tunda can da babu burodi a kasashen mu sai su ce masa ko gurasa wa ko waina yawwa malam inda man yaksiru awwalal kalima cikin laraba akwai da yake ma wannan kalima kasra fa waznuha indahum fi'il to su in tunda su suna cewa rihif sai ka ce fi'il laraban da ke cewa rahif sai ka ce fa'il ina fata ana fahimta to wannan mun kawo karshen inda ya gabar da ya kamata a ce mun tsaya kanta saboda lokaci ya tafi in Allah ya so za mu tashi akan alfarko bai na alwazin attasghiri walwazin attasrifi karatun yana tafiya a hankali insha Allah ta'ala da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama tulidi Allah shi ba mu gada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh